الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kanan wata sha uku ga watan rajab shekara ta dubu da da arba'in uku hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da sha hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin qayatul insan min aljin wa shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan kuwa wancan sati da ya gabata mun fara karatu a cikin gabar da malam ke mana bayani game da al-turqul muharramatu fi ikhrajil jinni hanyoyin da shari'a ta haramta wajen kokarin fitar da aljannu wanda malam ya kawo mana wasu hanyoyi kamar guda shida ko bakwai man karanta guda uku daga ciki muka dakata lokaci hanya ta farko ita ce tsariƙul zari ko tsariƙul zarri ita ce hanyar bori kamar yadda muka fassara shi da hausa hanya ta biyu ita ce tsariƙul istirba hanyar da suke bi wajen ƙoƙarin yardar da shaɗanin aljani ta hanyar amsa duk abin da yake bukata don ya fita daga jikin mara lafiya hanya ta uku ita ce tsariƙul isti'ana hanyar neman taimako da shidanin aljanin da suka fi ƙarfin aljanin da ke jikin mara lafiya don su fitar da shi daga jikinsa wanda malin yi mana bayani dukkanin waɗannan hanyoyi guda uku haramun ne shari'a musulunci ba ta amince da su ba hanya ta hudu daga cikin hanyoyin haramun wanda wasu daga cikin mutane suke bi wajen fitar da aljanu ita ce malin ce tariqatul iqsami tariqatul iqsam ita ce hanyar rantsuwa wa fi hadhihi tariqati malai ce a cikin wannan hanya ya ƙomu sahiru bi iksami alal jinni shi boka yakan tsayu wajen rantsuwa da shaidanin aljani a sari'i wanda ya shiga jikin mara lafiya bi sayyidihi min aljinni a yakan yi rantsuwa akan shi shaidanin aljinin da ya shiga jikin mara lafiya da shugabansa da ke cikin aljani ma'ana shi aljinin da ke jikin mara lafiya to yana da shugaba yana da sarki ko yana da wani daga cikin wanda yake ganin girma daga cikin kabilarsa ta aljani to shi bokan sai ya rantsuwa da shugaban nasa akan lalle wannan wanda ke jikin mara lafiya sai ya fita daga jikin mara lafiya li'an aljinna qaba'il wa asha'ir malaiti saboda su aljanu yadda suke kabilu ne da kuma dangi dangi kamar yadda ka san mutane ma haka muke kowane ɗan adam za ga daga ƙabilar da ya fito wancan ya fito daga wancan ƙabila wannan ya fito daga wannan haka nan dangi-dangi ne to shaidanu su ma haka suke kuma kowace ƙabila da kowane dangi akwai irin nasu shugabanci akwai irin nasu babba akwai wani mai faɗa a ji daga cikinsu da suke ganin girmansa famin humul ƙauyi wa da'ifu malai ce daga cikinsu akwai masu ƙarfi ƙarfafa akwai kuma masu rauni wanda ba su da ƙarfi wamin huma sayyidu wal masud daga cikin su kuma akwai shugabanni akwai kuma wanda ake shugabanta wamin huma al'azim wal haqir daga cikin su akwai manya manya akwai kuma kaskantattu wanda ba kowa ba yadda dai ka samu mutane haka muke fa yaqumu sahiru bit ta'arrufi ala qabilati al jinn sari'i malaita shi shedanin zai kokari wajen sanin kabilar da shi wannan aljanin da ya shiga jikin mara lafiya ya fito daga cikinta ta shi wannan aljani da ya shiga jikin mara lafiyar da aka kawo shi wajen boka sai aljani ya bincike ya duba ya ga ta wacce a wacce kabila yake daga wani dangi yake waye kuma shugabansu وذلك بمساعدة الجن الم- آه، المساعد للساحر wani zai tambaya ce to ta za a yi shi aljani da ba ga- boka da ba ganin aljanu yake ba ya gano wane ne shugaban wannan aljani sai malai ta hakan zai faru ne ta hanyar taimakon aljanin da shi boka yake aiki da shi idan shi boka bai sani ba amma ai aljanin da ke aiki da boka ya san an yan uwansa aljanu ko kamar yadda kai dan adam ka san yan uwanka yan adam ka san waye mai unguwar nan unguwar waye dagacin nan unguwar waye sarkin nan garin da sauransu to shi ma haka aljani ya san waye mai unguwar unguwarsu ya san waye sarkin garinsu waye dagacin garinsu waye kaza din garinsu ya san waɗannan to shi bokan sai ya tambayi aljanin da yake aiki da shi kamar yadda muka bayani babu wani boka inda boka ne na gaske na hakika boka kafiri na hakika sai ka samu yana aiki da aljani dole ne ba wannan haka yake duk bokan da ka samu bokan sai yake baya aiki da aljani to wannan dan damfara ne kawai yawwa dan damfara ne saboda ka sai tambayi aljanin da yake aiki da shi cewa wannan aljinin da ke jikin mara lafiyar nan waye shugabansa shi kuma in ya sani sai ya gaya masa in bai sani ba sai ya bincike kuma sai ya zo masa da labari ya gaya masa cewa wani daga cikin aljanu shine shugabansu قالت ثم يقوم ثم يقسم على الجني بعظيم هذه القبيلة وسيدها فيخاف الجني ويخرج sai shi wannan boka sai rantsuwa da wannan shugaban sai ce ya rantse da shugaban kabila kaza lallai aljinin da ke jikin mara lafiyar nan sai ya fita to shi kuma saboda yadda yake jin tsoron wancan shugaba nasu yake girmama shi sai sauri sai ya fita daga jikin mara lafiyar dan ya san idan ba haka ba za a iya neman taimakon shi wancan shugaban ya cutar da shi ko ya sa a yi masa abin da ba shi kenan ba saboda haka sai ya sai ya fita daga cikin mara lafiya malai ce wa hadhihi fihi min ash-shirki ma la yakhfi yace irin wannan hanyar ga shir akwai shirka a cikin ta karara irin shirkar da ba ta buya kai da kaga wannan hanyar ka san wannan abu ne da yake akwai shirka a ciki dan rantsuwa da wannan Allah menene addinin musulunci annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace wanda duk zai rantsuwa ya rantse da wa da Allah madaukakin sarki in ko ba ba ba zai iya rantsuwa da Allah ba to ya bakin sa ya shi yawa dukkan wanda ya rantsa da wannan Allah yayi shirka tare da cewa malami suna cewa karamar shirka ce to amma ka kalli wannan yanayin shirkar ba wai rantsuwar ce kadai ta jawo shirka ba in neman taimako da aljanna irin taimakon da babu wanda yake iya shi sai Allah madaukakin sarki dan wannan abu ne da babu wanda zai iya yin sa sai Allah subhanahu wataala sai wani kuma ya neme shi a wajen wani Allah to wannan dama shine shirka to wannan shine malai ce hanya ce da babu wani rufarfa a cikin ta shirka ce karara a cikin ta to wasu daga cikin bokaye wannan hanyar dama kai daga jinta ka san ba ga magari ne suke yin ta ba sai waɗanda suke bokaye su suke yin irin ta saboda haka hanya ce ta shirka Allah madaukakin sarki ya tsare hanya ta biyar malai ce tariqatu sidnil jinni sari akwai hanyar da ake bi a daure a sanya shi aljanin da ya shiga jikin mara lafiya a cikin a cikin kurkuku ko kuma a yi masa abin da zai kasance ba shi da sukuni za a ɗaure shi malati ya ƙomu sahiru bi taƙarrubi ilaru a sa'i habihil ƙabila bi anwa'in mu'ayyana mina shirki shi bokan da aka kawo masa mara lafiya akan ya fitar masa da aljanin da ke jikinsa zai tsayu wajen neman kusanci da shugabannin ƙabilar da shi aljanin da yake jikin mara lafiya ya fito daga cikinsu ta hanyar wasu nau'o'i sanannu daga cikin shirka nau'o'in maganganu na tsalatin ko kuma irin surkulla da zai rinka faɗa daga cikin shirka saboda ka shi ya san abubuwan da shi aljannin da yake aiki da shi zai gaya masa cewa idan ka faɗa abu kaza to lallai wannan kabila za ka samu kusanci zuwa gare su za kuma su amsa maka dukkanin bukatun abin da ka roƙe su saboda ka boka sai tsaya rinka faɗa waɗannan abubuwa sai waɗancan kabilu shugabannin wannan aljini da ke jikin mara lafiyar sai su yi masa aikin da yake bukata thumma yatlubu minhum sijna hadha aljinni hatta la la yatra hadha aladami fa yaqulu fa yaqumuna bi sijnihi sannan sai shi wannan boka ya nemi waɗannan shugabanni na waɗannan aljani da lalle su daure shi su sa masa maruruwa su hukumce shi har ya kasance bai iya samun damar shiga cikin mara lafiyar da aka kawo boka shi don ya masa magani to wannan ita ma hanyar za ku ga kusan irin waccan ce sai dai waccan a sai dai wannan ta biyu ta fi waccan haɗari hanya ta bakwai ɗariƙatu harƙi jinni sarihi hanyar ƙona aljanin da ya shiga cikin mara lafiya ita wannan hanyar ita ma bokaye ne suke yin ta shi aljanin da ke jikin mara lafiyar sukan ƙona shi ne ma gaba ɗaya wa hadhihi tariqatu ma laysa irin wannan hanya na shida na'am na shida tariqatu ta'dhib al-jinni wa qatlihi shine hanyar azabtar da aljani ko kuma kashe shi duk wannan takan yi ko a kashe shi ko azabtar da shi malati hadhihi tariqatu mithlu tariqati sabiqati walakin ash-shirku fiha a'zam malati irin wannan hanyar daidai take da irin hanyar da muka gabatar ta biyar sai dai shirka a cikin wannan hanyar ta shida tafi girma tafi fadi sama da hanyar ta ta biyar tariqa hanya ta bakwai tariqatu halqil jinni sari' shine hanyar da suke bi wajen kona aljannin da ya shiga jikin mara lafiya wa hadhihi tariqatu ita ma wannan hanyar mithlu sabiqataiha ita ma irin guda biyun da suka gabace ta ne da ta shida da ta biyar duk irin su ne ma'ana duk neman kusanci ake da shugabannin aljannin da shi wanda ya aljannin da ya shiga jikin mara lafiyar ya fito daga kabilarsu sai a nemi kusanci da shugabanninsa da manyansa sai su yi masa abin da ya dace ko dai su kama shi su ɗaure shi ko kuma kawai su ce ya fita ya fita tun da an fi ƙarfinsa ko kuma ma su kashe shi ko kuma su ƙona shi kamar yadda duk malai gabatar mana da bayani malai ce walakin na shirku fiha ya kunu a azamu sai dai shirka a cikin irin wannan to ta fi girma sama da ta biyar da ta shida walau la khashyatul fitna malai ce da ba da tsoron fitina ba لشرحت هذه الطريقة شرحا مفصلا yace to da na kawo muku sharhi bayani filla filla game da yadda ake yin wannan hanyar me yasa malai sai tsoron fitina saboda wani idan ka kawo zuwa zai koya jiyar kai to shi sa galibi shi sharri in zaka bada labarin sharri to ba a so ka bada labarin sharri tafsiri tafsiri gaba ɗaya kace zaka warware shi ga yadda aka yi abin ga yadda aka shiga ga yadda aka ɗauka ga yadda aka fita ga yadda aka gudu ga yadda aka tsira wannan ba daidai ba ne ƙa'ida ƙa'ida ta malaman tarbiyya duk lokacin da aka ba da labarin abin da yake sharri ne to dunkule shi ake a baya wani mutum ya yi abu kaza a waje kaza shi kenan ya wadatar amma ka ce ga yadda ya je wajen ga yadda ya kulla abin ga yadda ya shiga wajen ba a gan shi ba ga yadda ya fita ga yadda ya riba to ga yadda ya kaza to wannan wani kake koyawa a fakaici yawa wani yana nan shi daman aikinsa ne kuma ba shi da ƙwarewa shi da ƙiƙi ne aikin bai iya ba to yanzu ya samu malami a gefe da ƙoƙarin koyar da addini kuma yana koya masa shari ina fata an kwafai mutane kuwa to ka'ida haka abin yake haka abin yake ko da a irin abubuwan masu aiki a gidan rediyo idan za su kawo labari ka'ida shi ne ba a so su rinka kawo labarin tafsilan ce komai sai an faɗa komai sai an faɗa wannan ba daidai bane saboda wani koya yake to malai ce da ba dan irin wannan fitinan ba da sai na kawo muku bayanin filla filla yadda suke irin wannan hanyar ta kona aljanna malai ce wa katabtu talaq wa katabtu talasim allati wa katabtu talasim allati yastakhdimunaha da kuma sai na rubuta muku irin talasiman da suke amfani da su irin surkullan da suke amfani da su wajen gayyato waɗancan aljannu da su kona musu wannan aljanna wa bayyantu mawaqin ash-shirki fiha da kuma sai na bayyana muku guraren da shirka take a cikin wannan hanya wa mawaqin al-isti'anati wa ghayriha da kuma hanyoyin neman taimakon aljanu da yadda suke kokarin bautar da kansu da shedanin aljanu duk a cikin irin wannan hanya malaki walakin amma dai yakfika an ta'rifa anna ayya jinni la yaqdimu insiyan mahma saghura sha'nuhu illa ba'da ma yata'akkadu min shirkihi yace sai dai ya ishe ka kasancewa babu wani aljani duk kankantarsa duk yadda kake gani karami ne a cikin aljanu bai kai ya kawo ba to babu yadda za a yi wa wani boka a aiki sai ya tabbatar da kafircin bokan da fitarsa daga cikin addinin musulunci dan uwa wannan ita ce kaida duk wani aljani da kaga ya bada kansa bori ya hawo duk wani aljani ko shedani da kaga ya yarda yazo yayi aiki da wani mutum a matsayin boka da yake kawo masa magani da yake gaya masa sirrukan mutane na koyi da yake ɗauko labarin abinda shi bokan bai sani bai kawo masa to ka sani babu ko shakka babu wallahi wannan mutumin ya kafircewa Allah madaukakin sarki ya sani ko bai sani ya rabu ya kwashe kayansa daga daga gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ya kuma da su gaban shaitan sawa'un ya sani ko bai sani ba yan uwa wannan ita ce ka'ida wannan mutumin kuwa ko da shi ne limamin juma'ar unguwarsu wallahi arne ne wannan mutumin ko da shi ne shugaban malaman garinsu wallahi kafiri ne ba musulmi ba ne matuƙar boka ne yana irin wannan bokancin da yake da shekaru don babu yadda za a yi shedan ya ba da kansa haka kawai ga wani ne masa aiki don taimako don hakan ba ta yi dole sai da muƙabili sai da wani abin da ake mata shi ma yake yin wannan abu to babban abin da yake so ku shi shine a shirki a yi shirka a kafir cewa Allah madaukakin sarki shine to shi sa ka gana ma addinin musulunci kai tsaye kai tsaye boka kawai kaula sa aka samu eh kai tsaye boka da ba musulmi bane haka in ka tafi in ka tafi cikin suratul baqara wata buza ga yadda Allah madaukakin sarki a cikin ayar kusan gurare nawa ya nuna boka ba kafir ba musulmi bane وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا به يؤلمون الناس السحر أجن وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فما يؤلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر أجن دي أكيد كافر تبوك أنا وز ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق wanda ba shi da rabo ko dai a lahira wannan menene arne ne ba shi da rabo ko dai a lahira to haka haka nan a cikin suratul suratul da Allah madaukakin sarki cewa la yuflihu sahiru haythu ata so da ka kai tsaye da inda ka ga boka yana bokanci to ba musulmi bane kai tsaye in dai bokanci ne irin wanda muke faɗa wanda ake aiki da aljanu yan uwa ba musulmi bane kada ya rude ka da cewa yana sallah kada ya rude ka da cewa mutanen unguwa suna ce masa malam malam wallahi katan arne ne ba musulmi bane ko shakka babu kuma lallai lallai mutane su san yadda za su yi su yi kokarin barrantar da kansu da shi su yi kokarin barrantar da ƴaƴansu da shi su yi kokarin barrantar da duk wani wanda yake da kusanci da shi dan na sha mai ta mana wannan maganar duk inda aka samu boka a cikin mutane yake rayuwa wallahi ba za a zauna lafiya ba fatuntunu sun ta faruwa kenan bala'ai da masifa sun ta faruwa kenan duk babu abin da Allah madaukakin sarki ya fi tsana Allah maɗaukin sarki baya so kamar an haɗa shi da wani shi kuma boka kullum aikinsa kenan kullum aikinsa kenan za a nemi taimakon aljanni za a yanka wa wani Allah za a yanka abin da Allah maɗaukin sarki bai yarda da shi ba duk za a yi kai to lallai ne duk inda boka yake a cikin mutane lallai ne waɗannan mutane matuƙar suna san kansu da alkhairi su tashi su yi yaƙi su daga sun raba al'umma su da wannan boka dole ne babu wanda zai zo yi muku wannan aikin ku za ku yi wannan aikin dole duk inda aka samu wani boka aka tabbatar boka ne ba shakka ake ba ba wai wai wai ake ba da gaske ne boka ne to lalle mutane su tashi su aiki akan sa yan uwa bokanci ya yawa a cikin al'ummar yanzu bokaye sun yawa a cikin al'ummar yanzu shi yasa sharrin da muke ciki da bala'in da muke ciki yan uwa matakar ba tashi aka aka dau mataki wallahi fitan mu zai wahala fitan mu zai wahala kullum kuna muna kokari Allah madaukakin sarki ya fitar da mu daga cikin masifa Allah ya fitar da mu daga cikin bala'i wani kuma kullun gashi nan jinginawa Allah kishi yake kokarin haukata wasu yake kokarin raba auren wasu yake kokarin kashe wasu yake kokarin abubuwa marasa kyau kullun ake yi to nawa Allah madaukakin sarki zai saurara nasa ko naku kuma kuna tare da shi kuna cha kuɗi naku Allah zai saurara ko nasa ko dai ɗaya ne ko dai ku ko shi ka'ida yadda al'amari yake shine duk inda mutane suke da mabarnata da masu kirki to idan masu kirkin ba su tashi sun hana ɓarnar nan ba idan bala'i ya zo Allah maɗaukin sarki gamewa yake baya bambancewa wallahi cewa wannan mutumin kirki ne a ɗauke shi a mai da shi gefe wancan mutum a'a za a turo da wani bala'i na yunwa ko na talauci ko na kaza sai a ce a warawa ne ai shi babu ruwansu a'a wata ko fitnatin shine ka'idar la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa khasa haka Allah madaukakin sarki ce kowa sai ta shafe shi wannan aiki ne da yake a gare mu gaba daya aiki ne da yake namu duka inda aka ga wani boka yana bokanci yana dilmiyar da mutane ana taruwa a wajen mutum mutum shi ba malami ba shi ba hadisi yake korawa ba ba qawaidi ba ba ahlari ba ba komai ba amma kaga kullum mutane suna ta safa da marwa maza da mata a zo a shiga kamar yadda na sha bayani saboda tsaban munafunci a ji a waro wani dan daki kaga ana shiga mutum ɗaya fito mutum ɗaya fito duk inda haka ana irin wannan lalle aje a ga wanda ya dauka mataki in ta kama aje a samu kuma hizba a mata bayani zo su ɗau mataki lallai mutum ya shiga cikin ɗaki ya je ware da shi da mace si awa ɗaya si awa biyu tana tana tattauna ana wani irin addini ne wannan a ce kuma magani wani irin magani ne wannan wani irin taimako ne wannan mutanenmu kuma gashi Allah maɗaukakin sarki ya sa sun jarrabi kansu da wani bala'i mutane suna gani cewa Allah maɗaukakin sarki bai isa bai yanzu duk abin da mutum zai wasu ya ji wajen boka ya masa wani abu kaga mutum kamar mai hankali kamar mai tunani amma sai sai gashi a wajen boka to wallahi an uwa matukar ba mu tashi mun yi abin da ya kamata ba Allah maɗaukakin sarki zai ta zo mana da ruwan bala'i da musifa ne wallahi dole ne sai mun yi abin da sai mun yi abin da ya kamata duk sako da ake abuwa ne masu sauki in ka kwatanta su da shirka eh abuwa ne masu sauki in kwatanta su da shirka Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah kuma ya ba mu ikon daukar mataki malam yace walakin yakfika an ta'rifa anna ayyad jinni la yakhdimu insiyan ma ma saghara sha'nuhu illa ba'da ma yata'akkadu min shirkihi wa hadha ash-shirku rubama yakunu zahiran wa rubama la yakunu zahiran malai ce irin shirkar da boka yake zaka samu wani lokaci a zahiri take karara kana gani wani lokaci kuma zaka samu a koyi take shi aljanin idan ya fahimci bokan daman zuciyarsa ta bushe yawa idan sa a bushe yake dune yake bukatar ta zai fito masa kai tsaye ne ce kawai sai kai shirka sai ce zai ba matsala zai amma idan ya fahimci akwai dan sauran sauran imani a tattare da mutum to sai biyo masa ta bayan fage sai bai masa ta bayan gida sai shigo masa da sharkar da bai sani saboda duk mutumin da zai shiga harkar galibi mafi yawa zaka samu da man jahili ne ba abin da ya sani to sai sai shigo masa ta bayan fage sai ya rinka kawo masa wani abubuwan ma Qur'ani zai zai ce rinka karantawa to amma cikin Al-Qur'anin sai shigo masa da wasu abubuwa na shirka dan barin ga muku wani abu yan zaka ga wani boka idan ka je wajen Qur'ani zai dauka ce zai ma aiki da shi wallahi Qur'ani zai dauka sai ga Qur'ani amma ba wani guri wani guri wani guri ne guda ɗaya kai kullun nan ake budawa kullum ne duk wanda zai shiga abu nan za a buɗe ya masa aiki da shi to galibi suna irin wannan wani lokaci kuma za ga idan mutum zai bokanci sai ya karanta aya ta alƙur'ani sai kuma ya shigo da wani abu to wani abin da yake shigowa da shi na na surkulle to anan shirkar da batan take anan shirkar da batan take saboda haka sun yi taka tsantsa bala yace bal yakunu mabshusan fi tilka al'adaim wa tala'is wa talafis wani lokacin shirkar tana nan a warwatse a cikin irin waɗannan surkullen da dalacimai da su bukayen suke karanta awal af'al lati ya tsibu haljin niyo minas sahirin khadim lahu ko kuma irin ayyukan da shi bokan yake bukata shi aljini yake bukatan bokan ya yi wanda yake masa hidima to a cikin irin wani aikin za ka samu shirka kamar ya ce ya taka alƙur'ani kamar ya ce ya daina sallah kaza kamar ya ce sai ya yi haka dai abubuwa dai na rashin kyauta wanda mun faɗo su daga ciki a baya malai ce tambihun wata ya faɗakarwa min talbisil jinni ala sahir daga cikin abin da shi aljani yake cakudawa yake rikita kwakwallon boka da su su ne annal aza'imar lati ya amurunahu irin waɗannan surkulle da wani lokaci aljani yake umartar boka ya rinka karantawa ya kunu fiha ba'du ayatin min alqur'ani zaka samu wasu daga ciki akwai wasu daga cikin ayoyin alqur'ani a ciki kamar yadda muka kawo wancan littafi wancan lokaci muka dan nuna kun ga ayat alqur'ani ce sai aka buɗa ta kuma aka kawo wani abu daga baya to ba ba ayat alqur'ani ce shirka ba ɗan uwa ba ita ce laifin ba wannan abin da aka yi a ƙasa aka yi wannan ɗan lambobin da ɗan rubuce rubucen a ciki a nan shirka take wani lokaci sai ka ji an karanta wata aya a fili inna allaha ya'murukum an tadhabu baqara sai kuma ka ji a zuciya an yi wani abu haka dai kamar baka ji abin da aka faɗa ba to wannan abin da aka faɗa aka haɗa shi da ayar aka tsinki ayar tsakiyarsa aka faɗa wani abin da kai baka ji abin da aka faɗa ba a nan shirkar take a nan kaucewa Allah maɗaukakin sarki yake a nan bautar da mutum yake wa kansa da aljani yake to suna yin suna bokan su boka yin irin waɗannan abubuwa malai ce wa zalika liyafa masahir dan shi aljani yana boka haka ne dan shi bokan ya fahimci cewa anna tariqatahu hanyar da yake aiki da ita sahihatun hanya ce ingantacciya li annaha bil qur'ani sai ce da alqur'ani in kai magana sai a ce alqur'ani ake karantawa sai ce alqur'ani ake karantawa ai wani wallahi ba boka bane in ka ji da alqur'ani har sauka alqur'ani ake masa sai sawa yake ai ta sauka ai ta kaza ba wannan sauka ce laifi ba 'yan uwa ba kuma alƙur'ani ne laifi ba amma shi ya san abin da yake shi ya san abin da yake kai ne miskini baka sani ba amma shi ya san abin da yake ya san abubuwan da yake faɗa ba ƙur'ani yake aiki da shi ba kuma kai mai na gaya muku shi ne shi aljanin ya ruɗe shi da wannan dan ya ga shi mai bi idan ya ce masa kai tsaye fito shirka ba zai yadda ba amma akwai waɗanda su da yawa suna nan da yawa suna nan bokaye da babu ruwansu da wani su daman zuciyarsu ta bushe ba ruwansu da alƙwari in ka ji damu za su gaya maka su ba ruwansu da harka Allah maɗaukakin sarki ƙiri-ƙiri za su gaya maka su bokanci suke yi in kana da wani abu da alaƙa da Allah to ka bar shi in kana so su yi ma aiki ƙiri-ƙiri za su gaya maka musamman ka ba irin ƙasashen nan ka tafi wasu ƙasashen haka da sauransu ƙasashen nan ɗin ma akwai irinsu za su gaya maka su ba ruwansu da harkar Allah maɗaukakin sarki in za ka yi bokanci kawai ka yi kuma ka tafi wajen Allah to ka tafi wajen malami shi kina ya su gaya maka izbani mai Allah ke mala yace fa yaghtaru almiskinu sai shi wannan boka miskini ya rubuta cewa wannan alqur'ani wa yastamsiku biha ya ƙara riko da wannan hanya ta sa gamgam wa hunaka turuqun kathira ghayru hadha mala yace akwai su hanyoyi masu yawa waɗanda ba wannan ba guda bakwai da na ambata ba ka tariqati taktifil jinni wastinzaqihi kamar hanyar da ake ce mata tsarikatu taktif shine hanyar dauri aljanni an aka ce a taktif shine wani dauri da ake a samu hannun mutum wannan a dora shi akan kafadar ta nan ta baya wannan ma a dora shi akan kafadar ta baya sai a daura mutum haka daurin butan malan kenan yawa irin daurin nan na gaggam to aka hanyar da ake bi a washe dani irin wannan irin wannan daurin shi ma bokaye suke sa ɗan uwansu aljannu su musu irin wannan daurin sannan kuma a sa boka ya magana ta dole a yi aljani ya magana ta dole shi ne istin tsaki a sa shi furci ta dole wa tsariƙatul ahadi akwai kuma hanyar da suke ce mata hanyar alƙawari yadda za a yi alƙawari da shi shaɗanin aljanin a ba shi abubuwan da yake bukata shi kuma yi musu alƙawarin ba zai ƙara dawowa ba bala ce wa ghairaha kamar da wasu daga cikin irin waɗannan hanyoyi adarabtu anha صفحا ما ليس وندنا كودا كي game da irin waɗannan hanyoyi ban kawo su ba li annaha tadkhulu tahta ma qaddamnahu saboda dukkan hanyoyi ne da za su iya shiga cikin abubuwan da muka karkashin abubuwan da muka gabatar a baya duk za su iya shiga ciki a ba buƙatar sai an faɗa bayani akai to ina ganin anan zamu dakata insha Allah ta'ala alaihi wa yace wa bil jumla fa kullu tariqatin tashtamilu ala shirkin aw muharram fa hiya haram malaiti haka nan dai ka sani dukkanin wata hanya da ta kunshi shirka dukkan wata hanya ta kunshi shirka to za ka ga haramun ce ko ta kunshi wani abin da yake haramun to haramun ce a cikin addinin musulunci za mu dakata a nan insha Allah ta'ala sai gobe insha Allah ta'ala idan Allah maɗaukin sarki nuna mana sai mu ɗora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya wa alaikum assalam wa rahmatullah gaskiya ne gaskiya ne to kamar ya ce kamar aljanna suke cewa su musulmi ne su taimaka mutane da Allah babu wannan babu wani aljanna da zai zo ce zai taimaka wa mutum duk dama a haka suke shigo mutane suka fahimci ga mutum kirki ne sai su taimaka maka ne dan Allah amma da zaka ba su dama tafiya ta tafi da kaga abin za su bullo maka da shi da karshe lallai ne sai sun bujuro maka da abin da suka kaucewa Allah madaukakin sarki in ka abin da ya kamata ka kalla shi ne annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da sahabansa su suka fi kowa nagarta a cikin wannan al'umma ka taɓa ji an ce wani aljani ya zo taimakawa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ko sahabansa ko wanda suka zo bayan su nagartattu baka ci ba sai kai yanzu ka zo ƙarshen lokaci sai ka ce ga wani aljani wai rauhani wai mutum yana da rauhani yana taimaka masa wallahi babu wani rauhani aljani ne kawai shaidani yake rudarsa so da ka babu wani zance a ce wani aljanna yanzu zai taimaka wa mutum wani irin taimako zai mata Allah madaukakin sarki bai kulla alakar cewa akwai taimakekeniya irin wannan tsakanin mutum da aljanni ba babu wani Allah subhanahu wataala ya tsare shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum